الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته تيومنا رانا الجمعة آه sha hudu ga watan jumadal akhira jiran ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shekara 1447 wanda ya dace da biyar ga watan sha biyu shekara 2025 miladiya ci gaba da karatu a wannan majalisi mai albarka kamar yadda aka saba a na usulul fiqh a littafin alfiyatul usul wallafar babban malami al'allama al'ustaz abdullahi ibn fodiye rahimahullah wanda wannan shine darasi na 31 a jerin giyar karatuttuka da suka gudana a wannan littafi to mun kwana a baiti na 204 inda mala yake tattauna matsala ta attakhayiru wato ba da zaɓi shari'a ta ba mukallafi zaɓi akan aikata wani abu da kuma rashin aikata shi za mu tashi baiti na 205 inda al'ustaz yake cewa fala ta sahihu hujjatu tasawi bima ala takhayyiri dallar rawi wa man yara al-manduba fil ma'muri bih wal kurha fil manhiya anhu fantabih يخص بالإباحة التخير واختلفوا هل واختلفوا هل هي حكم يدرى بالشرع أو أقلي حكم ثابت يراد بالبراءة الأصلية يراد بالبراءة الأصلية وينبني عليهما مسائل وفي القياس بعضها سيدخل الأستاذ رحمه الله تعالى abaitukan da suka gabata ya yi bayani cewa idan nasi ya yi nuni kan baiwa mukallafi zaɓi kan wani abu na ibada na yi ko rashin yi to wannan baya nuni cewa da yin da rashin yin duka ɗaya ne a martaba a ana iya samun ko dai ya zamo yin shi ya fi kamar yadda ya ba da misali game da azumin ramadan ga matafi cewa idan yin azumin akwai mashakka tattare da shi to zai iya aje azumi sai ya ci abincinsa bayan kammala ramadan sai ya rama wannan yinin da ya sha amma malamai suka ce yin azumin shi ya fi to kaga nan duk da dai an ba da zaɓi amma sai aka nuna kuma yin azumin shi ya fi falala sama ga rashin yi haka abin da ya shafi ƙasaru ga matafi matafi idan ya yi tafiya da ta kai ƙasaru zai iya ƙasarun salloli kama a zahar la'asar isha haka kuma zai iya cikawa ya yi sallarsa kamar yadda take asali eh amma rashin cikawan kuma shi ya fi to wannan ita ce matsalar da shi rahimahullahu ta'ala yake tattaunawa a kanta to shi ne ce tun da hakan ya tabbata bisa ga misalai da ya bayar hujjatu tasawi a kafa hujja a ce dukansu daidai wa daida ne a mataki ko a martaba to fala ta sahu ba ta inganta tun daga shi dai an ba da misalai da wasu hukunce-hukunce to wani ya zo daga baya kafa hujja ya ce a'a duk abin da shari'a ta ce ai ko a bari ai duk ɗaya ne ya ce to wannan hujja ba za ta inganta ba eh ba za a kafa hujja da wannan zaɓin da shi nassi ya yi nuni a kansa ba shi da ya ce bema dallar rawi alatta khayiri da abin da rawi ya ruwaito na nassi wanda ke nuni akan ba da zaɓi eh saboda haka idan an samu nassi maruwaici ya ruwaice shi daga annabi sallallahu alaihi wasallama annabi yake nuni kan cewa a yi ko a bari duk ɗaya ne abin nan duka ya halatta to wanda ya zo ya kafa hujja ya ce ai duka ɗaya ne da wanda ya yi da wanda ma bai yi ba duka falalansu ɗaya ya ce to ba za a kafa hujja akan haka ba eh kenan za a kalli alƙara'in sai a duba a gani shin yin ya fi falala ko rashin yin eh amma kawai nassi kawai don ya yi nuni kan cewa an ba da zaɓi to wannan baya nuni kan cewa ɓangarorin guda biyu daidai wa daida suke to wa manyan manduba sai wata matsala kuma da malam zai tattauna game da almandubu wal makaruhu a shin da shi almandub da almakaruhu kamar yadda mun sani a cikin abin da aka faɗa a baya na hukunce-hukunce akwai alwajibu akwai alharam eh ko almuharram akwai abin da aka wajabta ma mukallafi ya aikata akwai abin da kuma aka haramta masa ya aikata to sai abin da ya shafi almandub ko almustahab sai malamai suka yi saɓani shin shi a wane ɓangare za a sa shi wasu suka ce za a hada shi da alwajib sai ya zabo shi ma kenan an nemi mutum mukallafi ya zo da shi kamar yadda yake an nemi ka zo da wajibi to haka kuma an nemi shi ma mandubi din abin nema ne a wasu kuma malamai suka ce a a mandubi ba ma'amurun ba ne bihi shari'a ba ba ta yi umarni da shi ba to haka shi ba almakaruhu shi ma aka tattauna shin a wane gida za a saka shi wasu suka ce za a saka shi cikin almanhiyu za a hada su biyu wanda shi almanhiyu shi ne abinda shari'a ta hana to shi ma makaruhi an hana wasu suka ce eh shi ma an hana wasu suka ce a'a makaruhi baya cikin almanhiyat to da almandubu din nan da almanhiyu din nan sai wasu malamai suka saka su a cikin ita wannan matsala da muke karatu a kai cewa yana daga cikin wato attakhayiru eh saboda haka a wurinsu almandubu mukhayyaru gani haka shi ma almanhiyu shi ba suka sa shi wannan layin eh to amma wannan zancen nasa yana da rauni da ce mafi inganci a shi almandub ko almustahab shi ma ma'amurin ne bihi tun da dama me ya ta'arifin wajibi eh shi ne amurin jazimun ko wato umarni ne wanda yake na ƙarfafawa yankakken umarni ya tarattabu ala tarkihil iqabu wa ya tarattabu ala fi'ilihil as-sawabu saboda haka shi wajibi in ka yi za a baka lada in ba kai ba za a yi maka azaba to shi ma albandu ko almustahab shi kuma suka ce ma'anarsa amru talabin ne shi ma amma gairu jazimin shi ma an neme ka amma ba yankin lallai lallai dole sai ka zo da abin ba amma ana bukatar ka zo da shi ya tarattabu ala fi'ilihi sawabu wala ya tarattabu ala tarkihi al-iqab saboda haka in kai za a baka lada shi al-mandub in baka yi ba kuma ba za a rubuta maka zunubi ba to bisa ga wannan ta'arifi sai malamai suka ce shi mustahabbi a hada shi da wajibi gidansu daya dukkan su kowannensu amru talabin umarni ne na nema shari'a tana neman ka ka zo da wannan abu e illa wancan nema ne mai karfi shine wajibi wannan kuma nema ne wanda baya da karfi shine wato mustahabbi to haka shi ma almakaruhu suka ce shi ma za a hada shi da alharam saboda alharam shi ma suka ce a talabu tarkin ne an gane? talabu tarkin ne nema ne na hani na kada ka zo da abun ya tarattabu ala fi'ilihil iqabu in ka aikata shi to za a yi maka azaba wa ya tarattabu ala tarkihi sawabu in kuma ka bari imtisalan to kuma za a baka lada duk sanda mukallafi ya samu daman aikata haram amma saboda Allah ya hana sai ya hadu za a ba shi lada to haka shi ma almakaru shi ma talabu tarkin ne an gane kamar yadda alharam yake talabu tarkin ko to haka shi ma almanhiyu almakaruhu eh illa shi suka ce ya tarattaba ala tarkihi thawabu wala ya tarattaba ala fi'lihi al-iqabu shi almakaruhu in ka bari za a baka lada in ka aikata ko ba za a baka azaba ba to wannan shine zance mafi inganci daga cikin zantukan malamai a wasu waɗancan malamai to sai suka ɗauko sai suka sa su gidan attakhayiru suka ce a'a almandubu mukhayyarun ne me hujjar su daga cikin hujjojinsu sai suka ce saboda an ce in baka yi baka da azaba eh to ya za an neme ka da abu kuma ka ƙi kuma a ce ba za a yi baka azaba ba kuma a ce abin na abin nema ne sai suka kafa hujja da wannan aka ce musu ai ba haka abin yake ba lalle abin nema ne illa iyaka shari'a ba ta tsananta game da shi ba e duba da maslaha bayi tunda abin da zai zamo mai sauki ga wani ba shi zai zama mai sauki ga wani ba to shi yasa shari'a ta sassauta wasu abubuwa to shi an matsalar da yake tattaunawa a wannan baiti cewa wa man yaral manduba daga cikin malamai akwai wanda yake ganin cewa mustahabbi fil ma'muri bihi shi ma yana cikin abin da aka yi umarni da shi saboda haka shari'a tana neman ka ka zo da shi wal kurha adafi ne ai wa man yaral kurha daga cikin malamai akwai wanda yake ganin makaruhi to fil manhiya anhu shi ma yana daga cikin wanda aka hana ai saboda haka kamar yadda yake haram manhiyun anhu an hana to haka shi ma makaruhi shi ma an hana ka kai sai dai ba hani ne jazimi ba kamar yadda wancan shi haramun hani ne jazimin ta yadda lalle in baka hannu ba to za ka haɗu da fushin Allah da azabarsa amma saɓanin makaruhi shi ba haka ba ne to shi ne mala ya ce fantabe sai ka zamo a faɗake game da ita wannan a matsala ɗin yauwa to daga wannan zaka ga zaka gano cewa kenan da shi wajibi da mandubi to duka za a kwaɗaitar da mukallafi game da su da haramun da makaruhi za a hazzara mukallafi daga aikata su ma'ana za a yi masa tahaziri za a yi masa gargaɗi cewa ya nisance wato makaruhi kada ya aikata shi illa dai ta haziri ne ba na tsanantawa ba a gane kamar yadda za a tsananta ga gana haram kamar yadda shi ma ana buƙatar a tsananta wajen umarni dangane da wajibi amma shi musabi ba za a tsananta ba kawai dai amuru irshadin ne za ka yi wa mutane duk abin da yake mustahabbi to ba za ka tsananta akan dole-dole sai mutane sun yi ba amma dai za ka dinga kwadaitar da su ta hanyar bayyana falalar wannan abin na fatar an gane to wannan shi ne to sai ya zan su masu wannan fahimta da malam ya ambata masu ganin cewa almandubu ma'amurun bihi alkurhu ko almakaruhu duk ɗaya ne manhiyun anhu to masu wannan fahimta ya husu a takhayira ya keɓance ba da zaɓi bil ibaha ga abin da an ka halatta dama su biyar ne alwajib sai almandubu sai almuharram sai almakaruhu an faɗi matsayinsu su guda hudun to wanda ya rage shine abin da karatun babi yake a kansa shine at-takhayyiru an gane yawa to shi kuma ina za a sa shi to shine sai suka sa shi layin almubahat babu na halattawa kenan shi wancan matafi cikin ramadana ko ba haka ba kenan da cin abincinsa ya aje azumi da yin azumin to kowanne an halatta masa kamar yadda shi ma wanda yake matafi lokacin sallah ya yi yana bukata ya yi kasaru to shi ma an halatta masa ko ya cika sallah ko ya yi kasarun sallah amma fa ga wanda aka fi so ya yi da fatara gadi to shi ne ma'anar mubahi ɗin saboda haka almuhayyar wanda shari'a ta ba mukallafi zaɓi akan ya aikata ko kar ya aikata to shi yana layin almubahat an gane yawwa tunda an faɗi hukuncin waɗancan guda hudu tunda dama guda biyar ne yawwa to amma wanda ke da wannan fahimta shine wanda shi yake ganin cewa musahabi yana layin ma'amuri makaruhi yana layin manhiyi an gane ko amma mai waccan fahimta ta farko mai ganin cewa mandub ba ma'amurin ba ne to shi ya sa shi layin wato ainihin zaɓi kenan tun an sa shi layin zaɓi to kaga shi ba ya koma layin mubahi sai ya zan shi ma mandubin kenan halatta ne kai ko to amma ba haka ba ne umarni ne ana buƙatar kai a matsayinka na na musulmi mukallafi to wakhtalafu su malaman usulu sun yi saɓani game da shi wannan na ƙarshen mubahi shin ita ibaha hal hiya hukumin yudura shin hukunci ne da ake iya sani bishari ta hanyar shari'a ma'ana shi mubahi dole sai shari'a ta zo ta ce an halatta ta hanyar shari'a shi ma ake ɗauko shi ko ku banda hanyar shari'a ko ta hanya da za a iya gane cewa kaza mubahi ne to shi ma sun yi saɓani akwai malaman da ke ganin cewa su ma almubahat abubuwan da aka halatta to ana sanin su ne min ƙibali shari'i ta fuskan nassi alkitabu was sunna kenan an gane ko yawwa saboda haka kenan mujtahidi bai da daman da zai ce kaza halatu ne dole sai yana da dalili ko ba haka ba sai yana da dalili na kali shine Allah ya ce ko annabi ko kuma ijma'in magabata na malamai to su abinda suka tafi kenan wasu malamai suka ce a'a kamar yadda ibaha tan ana, ana saninta ta hanyar nassi to haka akwai wata hanya da ake iya saninta da ita shine al'aqalu hankali eh to sai suka raba ita ibaha din gida biyu suka ce akwai al'ibahatu shar'iyya akwai ibaha wadda ake iya saninta ta hanyar nassi na shari'a misali uhilla lakum lailatas siyamir rafasu ila nisaikum kaga uhilla ko ba haka ba an halatta muku daren azumi ba da rana ba ku yi mu'amala da matanku mu'amala ta aure to wannan mu'amala wajibi ne halatti ne ta wace hanya mun ga gano halatti ne ta hanyar nassi ko ba haka ba haka nan wa ahallallahu albai'a Allah ya halatta saye da sayarwa kinan sai da sayarwa mine ne halal to al'asulu fihi halas ne an gane ko ba za a ce ai dole sai kowa ya zan dan kasuwa ba ko haka ba wani shi ya zaɓi noma wani ya zaɓi ainihin kiwon dabbobi wani ya zaɓi kamun kifi bai zaɓi saye da sayarwa ba to sai ka ce dole sai sun bar wannan sun dawo sun abin nan kenan asali saye da sayarwa menene halatta ne ta wace hanya mun ka gano min kibalin ashari yauwa to saboda haka akwai wasu ba'adul mubahat sashen abubuwan da an ka halatta da zaka ga nassi yana ishara zuwa gare su an halatta kaza an halatta kaza da sauransu an gane ko kamar yadda misalan suna da yawa sannan suka ce kuma akwai al'ibahatul aqaliyya eh wanda ita ba nassi da ya zo ya ce ku yi ko kar ku yi eh amma a hankalce an ka gano cewa me ana halatta ne eh to su ma akwai su suka ba da misali kamar al'ada eh al'asulu suka ce al'ada kowace iri ce halacce duk abin da yake al'ada na mutane to al'asulu fihi halacce ne in ka ga an ce al'ada kaza haram ce to akwai wani abu da ta kunsa wanda ya saba manas to shine sai a haramta ta saboda wannan me saboda abin da ta kunsa amma asali duk abin da yake yawwa al'adar ku ne to ku je ku yi abin ku misali yawwa to za ka ga kaman aure matsalan kaga akwai al'adu da yawa kuma shari'a ta zo ba ta yi hani a kansu ba kowane mutane za ka ga da kalan yadda suke yin nasu al'adu wasu al'ada su in kan nemi yarinya to sai a ce za ka kawo kudin shiga gida ko ba haka ba yauwa za ka yi lehe da abubuwa da sauransu duk wannan al'ada ne ba addini ba ne kuma al'asulu fihi al'ibaha ba za a ce ai haramun ne duk da an samu wasu waɗanda suka yi ta ƙoƙari su haramta cewa lehe ɗin ai in dai ba sadaki ba to duk abin da za ka bayar ai ka yi haram ta wannan kuskure ne an yi ta wannan kiraye-kirayen a baya wasu maluma sun yi ta kokari na zama da suka yi ta wahal da kan suna bata makansu lokaci kan abin da shari'a ba ta hana ba ko haka ba da an samu wani abu na takalluf to wannan takallufin za a yaƙa ba asalin al'adar ba ko ba haka ba misali wani in ya zo ko da bai da hali to sai ya tabin wasu hanyoyi da na takallufi da wahalar da kansa ya samu dai ga ya haɗa lehen to wannan shine za a yaƙa tunda ko ga addini babu wannan bale game da mi al'ada sai a barta kowa ya gwargwadon ikonsa ko ba haka ba wanda yake da halin kashe dubu ɗari to ya kashe wanda yake da halin kashe dubu ɗari biyar ya kashe wanda yake da halin kashe miliyan ɗaya ya kashe kowa bi ƙadari wasu ihi eh to amma su suka zo sai suka ce a'a ai a hana kawai eh wanda wannan kuma kuskure ne kuskure ne akwai lokacin da muka je jihar Neja mun isko wasu malamai da suka yi wata majalisa eh aka yi ta tattaunawa tsakanin masu halattawa tsakanin azara ni ce to ai duk kuna bata maka ku lokaci ne eh ai al'ada ne kawai in ka je wani wurin to kuma za ka ga mutane in za su yi aure ba sa waɗannan abubuwa ko ba haka ba yanzu kamar nan kusa gare mu gana yadda wani ke bani labari ba amma yi sati ɗaya zuwa sati biyu ba ya ce min in za ka auri mace to komai kai za ka yi komai da lehen da sadakin da gida da kayan gida da gado da komai kai za ka yi shi ne al'adarsu to ai shi yasa ya ce ai aure ba na talaka ba ne jan matan ba sai ga sun shekara 30-35 ba su yi aure ba saboda kamin ka haɗa kuɗin da za ka abin nan to shi ne yake ban shawara na ce mai aiga yadda ake aure najeriya ya taba baki ya ce to yana ganin najeriya zai zo ya ya samu wadda ya kwasa to kaga shi ke nuna maka al'ada ne da inda ba al'ada ba ne to dole ya zamo iri ɗaya eh ba bambanci tsakanin na najeriya da na ghana yawwa me kake son ka ce eh eh eh eh eh eh sosai eh eh eh sai dai su yaƙi a takalluf amma ba za su roshe abin gaba ɗaya ba an gane misali su maɗancan kowa a bari ya yi abin da ya ka iya na kayan ɗakin in ka tiwa ɗaya ka iya sai to a ƙyale shi sai a bi shi ba shi kenan ba? eh eh eh to ai ai shine muke kokarin cewa a yaƙi abun asali daga su waɗancan malaman ne wasu ka hada da sarakuna da gwamnati suka goya musu baya shine shine babban matsalar amma al'asulu kowa a bar shi ya yi gwargwadon ne tunda shine umarnin da Allah ya bai liyun fiq zu sa'atin to wannan bayan auren ma kenan bayan ma an yi auren aka ce kai abin da haka iyawa to ina ka mai aure ba ta ma zo gidanka ba to kaga nan batun a ce a'a yadda wane yadda alhaji wane ba ta taso ba eh a kalle na yinka sai ka je kai abin da haka iya ko a yi magana da kai tun da shi ma na nau'i ne na ciniki za ka bara ka za su ce a ƙara an gane e to wannan takallufin shi za a yaƙa amma ba za a haramta abun min asalihi ba ko ba haka ba tun da abin na gyaruwa inda bai gyaruwa to sai a hana gaba ɗaya to amma abin yana gyaruwa kawai dai za a yi ta ƙoƙari ana muhadarat da laccoci da samina ana wayar da kan su iyayen yara da kuma su karan kansu masu aure da kuma shugabanni su fahimci ga asalin abin to kaga shikenan an huta amma muddin an samu wasu waɗanda sun ka kahe to akan wani janibi kuma akan kuskure to kaga ba za a samu maslaha ba to a takaici dai akwai al'ibaha a shari'iyya shine yace wadda yudura ana sanin ta bi shari'i ta hanyar shari'i au aƙaliyi hukumin sabiti ko kuma ana sanin ibaha ta hanyar hukunci na hankali amma ba ana maganar lafiyayyen hankali ba gurɓatacce ba shi yasa ce sabiti hankali wanda yake tabbatacce idan hankali ya gurɓace ko kuma gairu sabit to ba a la'akari da wannan ba irin waɗannan hankula ake magana ba masu lafiyayyen hankali to su ake magana kuma mafi yawan mutane yawwa saboda haka idan suka fahimci kaza to ai kaza ai halatta ne to kaga kenan. to yuradu ita ibaha din nan al'aqaliyya ana nufin ta bil bara'atul asaliya ita malaman usul fiqi suke kira da al bara'atul asaliya an gane yau abinda suke nufi da albara'atul asaliya wato mayar da komai akan asalinsa duk da akwai saɓani al'asulu fil ashiya'i shin haramci ko ko halacci to su waɗanda da ke ganin cewa asalin komai halacci ne komai duk abubuwan da za ka ga an haramta to daga baya ne sun ka zama haram amma fil asali qabla tashri'i wahalat to wannan abin shi suke kira da albara'atul asaliya shine komai ya koma zuwa ga asalinsa saboda haka shan giya asalinta halatta ne shi yasa an samu ma zamanin sahabbai wasu sun sha kamin a hana an gane to mayar da ita zuwa ga wancan asalin to shi ake kira bara'atul asaliya to da nassi bai zo ya haramta ta ba to za ta ci gaba da tafiya akan halacci eh yawwa bara'atu albara'atu al'asaliya an gane za ta yi ta tafiya akan halacci na batar an gane yawwa misali kaga ba wani nassi da ya zo ya ce maka ai ka ci tuwon shinkafa ko ka ci tuwon dawa kawai dai an halatta maka abinci wanda yake mai tsalki to sai wani ya zo ya ce maka cin tuwon dawa haram ne to kaga ya ɗauke ka daga al'asulu to sai ya kawo dalili ko na shari'a ko na hankali eh to shine haram da ai ai da abin da aka ce bid'a ya za haram a gane ko yau to ita al-ibaha din al-aqaliyya ita suke kira da al-bara'atu al-asaliya kamar su al'ada din misali ko ce al'ada to masu hankali za su kalli wannan abun sai su ce ai abun halatti ne an gane ko yauwa kamar ɗaura zane misali ga maza kaga halatti ne shi yasa laraba suka yi annabi shi karan kansa yayi eh to al'asulu dan ka ɗaura zane ba za a ce kai me yauwa yanzu in za a haramta to sai dai a ɗauko wani dalili sai a ce to kar yi saboda wannan dalili ba me ba saboda asali kamar rawani misali tun kamin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama aiko shi ya samu laraba suna rawani an gane to al'asulu fihi shine al'ibaha halatti ne yanzu in ka zo ka ce ya tashi daga ibaha ya koma sunna ko ya koma musahabi to sai ka zo da nassin da ya nuni akan haka amma asali tun da dama kabla ta shari'a ana yi halatti ne shi karan kansa aure da muke yi ai halatti ne na batar an gane tun kami a aiku manzan Allah laraba na aure ko ba haka ba ko musulunci da ya zo duk auren da aka kulla a wannan zamani musulunci bai bata shi ba ba ce kai saki matanka ba an gane ka je ka auri wata eh shi yasa za ka ko yanzu idan mace da namiji kafirai suka musulunta to za a tabbatar da su akan aurensu ba za a ɓata auren ba kaga aure fil asli halatti ne amma za a iya samu wasu dalilai da za su iya ɗaga shi daga wannan asalin sai su ba shi wata martaba to wannan shi kuma ana buƙatar wani dalili ne daban amma asalinsa halatti ne to za ka ga da yawa malamai na kawo wannan cewa al'asulu fin nikahi al'ibaha asali ka yi aure halatta an gane yawwa to amma kallon yanayinka misali kila Allah ya halice ka mutum mai karfin sha'awa ga kuma hali to nan sai a ce wajibi na ka yi auren in kana jin tsoron zina eh to kaga wannan wajabcin daga baya zo amma al'asulu halatta dan yanzu in baka yi ba a halin yadda kake ciki to yanzu za a baka zunubi saboda hukuncinsa ya tashi daga asali gare ka ya koma wani abu ya koma wani abu na amma akwai wanda za a iya samu har yanzu hukuncin yana na akan shi fil asali mutumin da misali kila bai ma da sha'awat yan gane ko yauwa kila dahili ne wanda yana iya shekara biyar ma bai kusanci mace ba kuma bai damu ba akwai su an gane kuma kila bai ma da wadata yana kokowa ma da abincin da zai ci to shi ba ma so ya aure aure gare ba ma musahabi ba ne ya je ya ta sha'aninsa kawai eh to shi sa in kun ga saurayi yanzu an yi an yi ya aure kar ku zarge shi eh yana yiwa ya dogara ne ga wancan wancan asalin ko ba haka ba eh za ka ga wasu ayi ayi da su su yi aure su ce a su ba su yi an gane ko to wannan ana kiranta da albara'atul asliya an gane wato za a barrantar da komai daga shigowar wani sabon hukunci wanda ya saba mana asali to sai ce wa yambani alaihi ma masail to su wannan matsaloli da aka ambata guda biyu na ƙarshe albara'atu ash-shar'iyya da al-ibahatu shar'iyya da al-ibahatu al-aqliyya akwai matsaloli da za su ginu alaihi ma a kansu ma'ana za a kawo maka misalan kowane bangare kaga nan malam bai ambaci misalin al'ibahatu shar'iyya ba da al'ibahatu al'aqaliyya sai ce amma wa fil qiyas za su zo a cikin babin qiyasi ba adu hasashen matsalolinsu sai dukhulu can za su shiga saboda haka in mun je babul qiyas to can ne za a tattauna akan ita albara'atul asliya din ko al'ibahatul aqaliyya ba nan ne babinta ba e dama ana tattauna su a layin kiyasi na fatar an gane yauwa idan an samu misali wani sabon abu da ya auku wanda da babu shi na fatar an gane yauwa to za mu kalli nusus na alkur'ani da sunna idan mun sama masa dalilin da za mu iya hada shi da wani hukunci sai mu hada in ba mu ba su in ba mu samu ba to sai mu koma ga waccan ka'ida albara'atu sai mu ɗauka abin halatta na fatar an gane e to can babin kiyasi za a yi wannan karatu to shi yasa akwai ire-iren wa'annan da yawa da zaka ga malamai na usulul fiqh da malaman fiqh duk sanda za su yi fatawa akan wata mas'ala to sukan koma manusus na alkitabu was sunnah in sun samu wani dalili da za su yi ilhaƙin wannan sabon da shi to sai su ɗauko hukuncin wancan dalili mai nasi sai su ba wannan sai su kira wancan al'asulu wannan su kira shi alfaru in kuma ba su samu ba sai ka ji sun ce halatti ne wannan abu ma'ana sai su ɗauko ƙa'ida ko hujja albara'atul asaliya ko al'ibahatul asaliya sai su ba da fatawa a kai to haka malamai ke aiki amma sai sun yi bincike sai sun yi asabru walistikara shine sai an bibiye nusus duk ayatul ahkam sai an bibiye su duka na alkur'ani sannan a dawo a bi ahadisul ahkam sabita tabbatattu su ma duk wani hadisi da ya inganta daga manzo Allah kuma yana da hukunci to sai an bi shi shin ba za a samu wani hadisi da za a hada shi in har aka gaba ba a samu ba to sai a dawo a ce wannan abin da ya faru ai sabo ne to wannan aikin jahilai ne sai malam to shi yasa kada dalibi yana cikin wauta wani abu ya fito sabo sai kaga dalibi ɗaya ya hau mimbari ya ce ai abin nan halatta ne ko haram wannan ta'addanci ne wa ilimi kai ba malami ba ne baki ma ko kowa ake yi da kai kama iya jan larabcin daidai eh to ka gani sannan littattafai na hadisai nawa ka tara tafasiru da suka yi tafsirin ayatul akam nawa ka tara ka bibe maganganun malamai akan ayoyin qur'ani ni ka sani amma kuma ka hawo bari ka ce ai kaza haram ai kaza halatu ne wannan duka ta'addanci ne wa ilimi aiki ne na malamai mujtahidun kiyasi mujtahidi ke yin sa wanda ya kai martabatu al-ijtihad an gane yawa yana da na'urori yana da kayan aiki da zai iya kutsawa cikin tekun ƙur'ani da tekun hadisan manzon Allah sallallahu alaihi sallama sai ya istinbadin hukunci to shi zai wancan aiki so da haka an maka fatawa sai ka ce kai ba malami bane ba ka huta ba to shi yasa rudu yayi yawa saboda kowa magana yake yi musamman tun da an samu taimakon social media kowa daga gidansa zai kafa kyamara a falon matarsa ya faɗi abin da yake faɗa ya kashe ya ci gaba da harkokinsa ta ba komai akwai lahira duk abin da ka faɗa to sai ka yi defendin ɗin shi a rana gobe ƙiyama gaban Allah da abin da ka karantar da wani da abin da ka yi wani fatawa da abin da kai karanka ka dogara da shi ka yi aiki da shi duk sai ka kare shi gaban Allah kaza da kai za a ce maka mi ka dogara da shi wani da ka ce je kaza halatta ne wani dalili ka dogara da shi an gane mutane da ka tara kana ba su ilimi kaza da kaza kana cewa kaza halat ne kaza bid'a ne ni ka dogara da shi sai ka yi da to kaga harkan malanta lamari ne ma na wahala da hadari eh to shi yasa da mutum yana da son samu ne ma mutum ya rufe karantarwa kawai ya je ilimin da shi Allah ya bashi ya je ya kokari ya gyara tsakaninsa da Allah ya ci gaba da yawan bautan Allah ya yi masa alheri sai ya zamo tambayar za ta takaita iya shi tunda bai karantar da kowa ba za a tambaye shi abin da ya gaya ma wani ba kawai za a tambaye shi wa karan kansa tunda an samu wasu malaman suna yi kai sai ka je ka yi ta harkokinka wannan ya zama alheri ga malami eh to bale wanda ba malamin ba eh eh eh eh eh kuma ba ka yi bincike na ilimi ba yawwa a baka tsira don dama al'asulu karka ba da fatawan sai ka gama bincike gaba daya sanda ka gama sai ka fito da results na bincikenka amma ka duba yan littattafan da ba su layu su mini wa layu guni min ju'in tun da baka ga abu baɗe ka fito ka ce ka za haram ne ko halal ne wannan ya ta'addanci ne sau da haka dole sai ka bi aishe sa aka ce aikin malam za mu yi wannan karatun malam zai kulla babi na musamman akan wannan da hanyoyin da ake bi ma a yi binciken asaburu walistikira haka malamai bibiyar diddigi malamai su magabatan suna shan wahala sai ga malami ya shekara ma yana lalabin wani hukunci na wata matsala shekara ɗaya yana bincike ka gani na'am eh an tace to wata ce to ai sai kayi karatu na zaka gano an tace ko ba haka ba sannan su iyakan su waɗanda suka tato sun gama ciro hukunci hukuncin ne su gama ba akwai abin da har yanzu a ƙur'ani ba a gano shi ba kuma yana nan ilimi ne Allah zai zo da wasu ya haska musu sai su fito da shi eh ba wai an rufe kofan bane kai ma in mujtahidi kake zaka iya zuwa kai ma sai ka abin da goba haka ba kai ma sai ka sai ka dauko naka tunda kayan aiki ne da ka hada su baka neman izinin kowa eh baka neman wai sai an nada ka shugaban majalisar malamai ko sarkin malamai baka neman wannan wannan alatu da ka tara su ne shahadarka kawai ba ruwanka da kowa a gane ko to saboda haka abubuwan ne na da yawa to har yanzu za ka ga waɗanda Allah yake haska musu suna ta fitowa da wasu hukunce-hukunce cikin alkur'ani wanda magabata ma ba su hango su ba duka ana iya samu ba wai an rufe kofan ba ne abinda ya sa ka ga ba a cika samu ba saboda babu ma'ilmantan ne na gaske mafi yawa mutane ba su hau wannan martaban ba ballantana su iya zo muka da wani sabon abu sa sai ka ga ana takaitawa akan iya abin da aka samu kuma wajibi ne tunda in ba za mu iya ba dole mu takaita akan aikin magabata ko ba haka ba amma da za mu iya mu ma ba an da ya rufe kofa su sa sheku abdullahi ai sun yi wannan ko littafinsa ka duba diya'u siyasat wa fatawan nawazil ya ita kawo hukunci-hukunci da ya istinbadi bai dogara ga magabata ba saboda ya tara kayan aiki e, to kai ma in ka abin nan shi kenan akwai wasu nawazil sababbin hukunci-hukunci da suka sauka a zamaninsa ba su da hukunci kuma ya sama musu dalilai ku nemi wannan littafin fatawan diya'u siyasat wa fatawan nawazin za ka gani haka a babin aure a babin kasuwanci a babin jihadi aikin haji abubuwa ne da yawa to kaga shi ba a rufe kofa ba eh rauninmu ne a ilimi shi yasa za mu ga ba za mu iya ba saboda ba mu kama hanyar da sun ka kama ba eh a in aka yi karatu za a iya in kan ba ka yi karatu ba har abada ba za ka hararo ba kana nan yadda kake sai dai ka mutu haka nan amma in ka ilimi za ka gano ai eh za ka iya ganowa ma ashe kaza ma da suka yi hukunci kan wani abu ai kuskure suka samu sai kai musu ma gyara ai nawa aka samu kamar yadda su su a sheku abdullahi din sun yi wa wasu malamai gyare-gyare akwai fatawar da malaminsa ya a sheku usmanu kuma ya zo ya gyara a kanta to ana samu ai ana samu suna da sun kai kusan matsaloli guda goma da ya saba ma shi a sheku usmanu to kaga ana samu malamin ka ya zo da abu in kafa ka takahu kai ma sai ka gano ashe ya fada kuskure a kara makalla amma in ba a kai dole a yi ta takalili eh amma ana karatu yau da gobe yanzu shi kama wannan ai kaga hanyar da yake koya ma kenan yana koya ma yadda za ka zama malami ka tsaye da kafafunka ba tare da ka zama mukalladi ba ba tare da an yaudare ka ba a ɗauko nassi wanda babu hujja a kansa sai a ce maka ai dalili ne kamar yadda yake ta faruwa yanzu tun ya yi taɓargaza sai ka ga yana ta jan wasu abubuwa da sunan wai yana kare kansa su ne hujjarsa to shi mai ilimi da ya gani sai dai ya dariya kawai ya san shiriri ta yake yi ba abu hujja su abubuwa ne kwarai da gaske to kuma dalili tun da ba a tona asirinsu to shi yasa sai ake ganin kamar kan daidai suke to amma da ka fito kuma ka ce ka yi gyare-gyare sai a haɗa ka rigima da jahilai a ce ai ka taɓa manya baka da tarbiyya kaza kaza da sauransu su kuma manyan sun sauka daga ka'idan karatu to shi ne matsala eh amma inda ana dan taba su eh to da wallahi da za a sha mamaki da da yawan su ma za a daina sauraron su da yawa amma saboda maslaha kawai bari a kyale su su ci gaba da cin abinci sai a kyale su kawai a rufa musu asiri tunda su jahilan ba za su fahimce ka ba eh to shi ne to ya za ka yi sai a kyale su kawai duniya ce addini na Allah ne za a mutu a je a haɗu da Allah Allah ya rufa mu da asiri nan za mu kwana insha Allahu abinda muka faɗa ya zama daidai Allah ya sa masa albarka kuskure Allah shi yafe subhanaka Allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik